أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتب الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mana sarki sai kaddara mana ci gaba da wannan karatu a cikin wannan littafi mai albarka al-anwar al-muhammadiyya min al-mawahib al-ladunniya littafin nan na Imam Yusuf al-Nafani rahimahullah subhanahu wa ta'ala yau goma ga watan Ramadana wanda ya daidai da ɗaya ga watan April 2023 karatunmu da za mu ɗaura yau shi ne dai mana magana al-maqsid sali wato maqsidi na uku fi ma faddalahu Allah ta'ala bihi min kamali kilkatihi cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifi ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi min kamali kilkatihi na cikin halittar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa jamali suratihi da kuma jamalan suran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhlaqihi zakiyya sharifa da dabi'un manzan Allah tsarkaka madaukaka wa awsafihi almarjiyya da sifofin manzan Allah yardaddu wa ma tad'uhu daruratu hayatihi ilayhi da kuma abinda wato lalura na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa gare shi wa huwa yashtamilu ala shama'ilihi sharifati sallallahu alaihi wasallama kuma ya kunshi wato shama'il al-muhammadiyya da bi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fihi arba'atu fusulin wannan maqsid ya kunshi fasali guda uku na farko al-fasl al-awwal fi kamali tilkatihi wa jamali suratihi sallallahu alaihi wa sallama zai mana bayani cikin kamala na halittar manzan Allah na zahiri wa jamali suratihi da kuma jamalan suran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama imamu yace ilam أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم كفني دقتين كان إيماني دمن زن الله الإيمان بأن الله تعالى قد جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي مثله كي إيماني لسوى الله يا هل سورة من زن الله دون إرن حليت دا Allah bai halittu wata halitta kafin manzon Allah ko bayan manzon Allah da irin wannan sifan ba dole sai ka imani da wannan kafin imani ke zama cike Allah bai taba wata halitta kafin zuwan manzon Allah ko bayan zuwan manzon Allah da ta dauki kamalan sura da kamala da cika kaman suran manzon Allah ba قال الإمام البوتيري يكي سوى فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم أبن ديكي سوى فهو الذي مزان الله شيني والنندع tamma ma'anahu ma'anan manzan Allah ya cika ma'ana baɗini kenan ruhin manzan Allah wa suratuhu suran manzan Allah ta cika ma'anan zahiri da saraniya na manzan Allah kenan bayan haka sun mustafahu habiban bari'un nasami Allah bari'un nasamati ma'ana wanda ya kirkiri kwayan halitta sun mustafahu habiban sai ya zaɓi manzan Allah a matsayin habibullahi manzan Allah munazzahun an sharikin fi mahasini ya tsarkaka game da abokin tarayya cikin kyawunsa fa jawharul husni kaga jawharin nan na kyau da Allah ya dauke ta kaso kam da ya bawa manzon Allah gaira munqasiri ba araba ba shine shi yake ce mana wa aidan ara ainihi tushbihu ainahu jamalan fa hal fali ahmad min sunya yace shin zaka nemo na biyun manzon Allah gurin jamala da kamala wa wallahi la tulfi ahmad thaniyan fa ahmad farjun jawharul lan yuqassama manzon Allah an dauki wato jawhari na kyawu gabaki ɗaya an bashi shine shi yake faɗa mana a cikin wato qasaidul maulid sai yake cewa kad tamma suratuhu wa tamma ma'anahu suran manzan Allah ta cika kuma ma'anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ma'ana manzan Allah shine Muhammad al-insanul kamil ma'ana Muhammad wato cikakken dan adam da Allah bai taba halittar halittar da da wato da bata da na kasu kamar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama qala al-qurtubi yake cewa lam yazhar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallama cikakken wato haiba da kwarjini na manzan Allah bai bayyana mun gani ba walau li'annahu law zahara lana tamama husnihi da a ce wato cikin kyawun annabi ya bayyana wa idanu lama taqat a'yununa ru'yatahu da idanu ba za su iya ganin manzon Allah ba to ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mana shi a bashariya ne domin rahama yanda idan mu dai iya ganin sai dauka ga annabi Yusuf alaihi salam da aka bashi rabin kyawu matan misra sun ganshi sun kimauce wa kullu hajja lillahi ma haza bashara in haza illa malakun karim duk da cewa shi an bashi rabin kyawu ne kuma kyawu sa zallan jamala ne babu jalala kuma kyawu sa zallan jazbiya ne babu dafi'iya to ina ga manzo Allah wanda jamalan sa da hada jazbiya da dafi'iya ga jamala ga kamala sallallahu alaihi wa sallama aka ce annabi Musa alaihi salam yayi munajati da ubangiji ya ji dadin munajati ya roƙa Allah ya nuna masa fiskan sa bai ga fiskan Allah ba amma iya tajalli aka yi a jikin dutse ya faɗi ya suma aka ce annabi Musa kai kwana talatin ya fi ne akan fiskan sa ba mai iya ganin tsaban idonsa saboda hasken tajallin jalala na ubangiji to kuma ina ga manzon Allah wanda shi ra'a rabbahu hakan bi ainin wa suratin wa kullu siwa hadha wara a wara'i ma zaga al-basar wa ma daga sallallahu alaihi wa sallama wa amma wad'uhu sharif yace amma kaga fiskan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan fasali wato dai dauko mana manzon Allah ne daki daki uduwan uduwan gaba gaba dai ta maka bayani sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya biyo sunnan alqur'ani ne alqur'ani ya bi manzon Allah jumlatan wa tafsilan alqur'ani daman shi karan kansa alqur'ani an tambaye na sai ta dabi'un manzo Allah duka alqur'ani ne in kana so ka ga manzo Allah to ka koma alqur'ani to idan ka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan yanda Allah yake ban manzon Allah a dunkule da ka ji Allah yana cewa wa innaka la ala khuluqin azimin ya rasulullah to ka ganin jumlatan kenan shi din manzon Allah karan kansa Allah ya dauko shi yake bayanin ta wa innaka la ala khuluqin azimin ya rasulullah wani guri kuma sai ka ji Allah yana bayanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama udwan udwan gaba gaba da ka ji Allah yana faɗa maka wane ne manzon Allah da ka ji Allah yana bayanin fiskan manzon Allah yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falal walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al harami wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wani lokacin da kai tahwilul qibla ne daga baitul maqdis aka koma kallon ka'aba lokacin da wato Allah yake faɗa mana sai kullu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al mashriq wal maghrib lokacin suke cewa me yasa manzon Allah bar kallon Baitul Maqdis yake kallon wato Ka'aba to lokacin manzon Allah ya daga kansa ne sararin samaniya shi yasa manzon Allah daga ya karsa abu kawai Allah yake wannan abu ya daga kansa sararin samaniya ne yana kallo kawai shi ne Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i lallai ya rasulullahi mun ga jujjuyawar fiskanka a sararin samaniya saboda haka ba sai ka faɗa abin da kake so ba falan walliyannaka qiblatan tardaha ina alqibla ne to da mu baka alqiblan da ka yadda da ita kake so ya rasulullah to yanda Allah yake mana bayanin fiskan manzan Allah kenan kaji Allah yana maka bayanin hannun manzan Allah annabi ya yi jifa a yakin Uhudu ko a yakin Badar ya ɗiba dutse ya watsa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wal yubli al mu'minuna minhu bala'an hasana a zahiri ma yake ne jifa alayhi salam ya tuka hannunsa yi jifa amma sai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita ba kai kai jifa ba iz din nan azzarfiya ne mana ina ramaita a daidai lokacin da ka yi watsi da dutse a filin yakin ya rasu lillahi ba kai ka jefa ba walakin Allah harama sai dai Allah shi yayi wannan jifan amma Allah ya hakan ne wal yubli al mu'minuna min bala'an hasana sai sa aka ce da aka yi wannan jifan akwai wani rami a can bayan filin yaki iya wannan tsakon kwanin ta hannun manzo Allah aka ce sai da je rufe wannan ramin baki daya sallallahu alaihi wa sallama kaji Allah yana ƙara yaban hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sulhul hudaybiyya innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah sahabbai ne sun daura hannayensu annabi ya daura hannunsa akan sahabbai Allah ce ba hannun ma'aiki bane hannun kuduran Allah ne akan hannun wannan sahabban to haka alqur'ani sunna alqur'ani take tana yaban manzon Allah jumlatan wa tana yaban manzon Allah tafsilan kajala na cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله سبحان الذي أسرى كلمة أسرى إن كلمة لا نرتي لك ترى كلمة لازمي ما ننسى كلمة لازمي وانا كيف كما سواتو indirect object وانا بايد مفعولي to sai aka ce asra sai aka ƙara masa hamza aka masa abin da ake ce masa ta'adiyatul fi'l bil hamzati wat tad'isi fi'li ne lazimi in ana so a mai da shi muta'addi sai a ƙara masa hamza ko tad'isi sai aka ce asra daga sarahi aka ce subhanallazi asra to wani abin girma na ma'aiki alaihi salatu wa salam in Allah yana magana akan wato kudura da tsarki nashi sai ka ji Allah yana kawo maka fi'ili za ka ji Allah yana cewa sabbi isma rabbikal a'la ka yi tasbihi da sunan ubangijinka kuma ka tsarkake shi nan ya kawo fi'ili amri kenan sauran gurin Allah na cewa sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya kawo fi ilimadi wani gurin kaji Allah na cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kaga ya kawo fi ilimudari to amma da Allah zo bayanin manzon Allah bai yi amfani da fi ilimadi ba bai yi amfani da fi ilimudari ba bai yi amfani da fi ili amri ba sai Allah ya ɗauko gundarin mazari sai ya ce subhanallazi asra sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da wannan bawa nasa kaga Allah ya yabi kafafuwan manzan Allah in an ce al-isra'u ma'ana al-mashi laylan ko shine saratifuhu wa ana wa tikfil qurbihi indiyan ne kuma yake faɗa atiru siyaqan wal gharamu bala'i to al-mashi laylan to kaga Allah ya yabi kafan manzan Allah Allah yana ban harshen manzan Allah wa ma tiku anil hawa والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى علمه شديد القوى Allah na ban idanun manzan Allah ma zagal basar wa ma daga haka da kaji Allah yana kai ban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama jumlatan wa tafsilan alqur'ani yana koya maka girmama manzan Allah li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila alqur'ani na koya maka ladabin magana gaban manzan Allah la tarbahu aswataku fawqa sawti an-nabi wa la taj'alu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'dan an ta'bata a'malukum wa antum la tash'uruna alqur'ani yana koya maka yanda zaka girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin fa alqur'ani in ka dauke shi gabaki dai min awwalihi ila akhirih ya kunso maka yana wato isar maka da sakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baki daya to haka shi ma wanda ya biyo tsari yana mana bayanin fiskan manzon Allah yake فقد روى الشيطان عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها برائي ياتي من منزن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي أحسن الناس وجها يا فمتاني كاو فيك فيك منزن الله فيك كوا كاو وأحسن بهم خلقا منزن الله يا فيك كاو الطبيعة to manzon Allah bai samu zallan jamali sura ba a'a yanzu a duniya kun da kaga Allah ba shi jamali surati wal hay'a zaka ganta a zahiri kyakkyawa ne Allah ba shi jamala na sura amma kuma Allah bai ba shi jamala na baɗini ba mana bai da makarimul akhlaqi wani kuma zaka ga Allah ya ba shi makarimul akhlaqi yana da mahasinu sifati na akhlaqu amma sai kaga Allah bai ba shi jamalan sura ba sama shi manzon Allah sai Allah ya hada masa ga jamali sura ga kuma jamalul akhlaqi was sifati sallallahu alaihi wa sallama shine ma'anan jama'ata wajudan haibatan wa dalala wa abtatu idza bahdatan wa jamala jamaluka unsu هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi ban taɓa ganin wanda ya kai manzan Allah kyawu ba ma'anan ahsana ala wazni af'ala shi ga tafsiri kenan gurin malaman sarfi ma ra'aitu ahsana ban taɓa ganin mafi kyawu min rasulillahi da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ka anna shamsa tajri fi wajhihi in ka ga manzon Allah zaka dauka rana ne take gudana a fiskan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu wa su'ila al-barra akana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mithla sayfi an tambayi barra ibn azib aka ce wai shin kan fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mithla sayfi kaman takobi yake sai ya ce qala la a a bal mithla al-qamari ai fiskan manzon Allah tamkar wata yake sallallahu alaihi wa sallama رواه البخاري الإمام البخاري يروي تونا حديثي وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة دقا واتو دقا رواية مسلم حديث جابر بن سمرة قال له رجل ونمتن يتمتى أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيفي شم تسكا من زان الله تمتتك دينه قال بل قال لا بل مثل الشمس والقمر تسكا من زان الله تمكراناني دوتا وكان مستديرا kuma sa'an nan manzan Allah mustabiral wajhi ne in an ce mustabiral wajhi shine ma'anan kamar da shi ke faɗa mana cikin abarkun bada wajhu da mudawwaru sallallahu alaihi wasallam kana wajhu rasulullahi qawra'a kal qamari in ce manzan Allah ke wayayya cycle ce ma'ana ghayr murtafi'il wajnataini manzan Allah bai da kashin kuma tunan nan kaga nan gurin ka wani kazo zuwa nan nan ya shiga cikin nan ya kwanta a manzan Allah fiskar sa lif yake sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan wa kana wajhuhu mustadiran sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah mustadiran ke wayayya ce wa an jabir bin sumrata qala ra'aytu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin idhiyana ai mukmira na ga manzon Allah a wata dare wannan daren idhiyan in an ce idhiyan a gurin malaman lugha shine mukmira ma'ana lailatan mukmira a wani dare ne wata wa alayhi hullatun hamara manzon Allah ya yafa wata jan abaya sallallahu alaihi wa sallama faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar yace ina kallon fiskan manzon Allah ina kallon wannan wata daren goma sha hudu yace fa huwa fi aini ahsanu fil qamar min al qamar yace wallahi manzon Allah ya fi kyawu a ido na fiye da wannan watan tunda ita ma watan ai hasken manzon Allah aka san mata sallallahu alaihi wa sallama wa rawa turmuzi wa ghayruhu an ali radiyallahu anhu an rawaita hadisi daga imamu turmuzi da makamantansa daga ali Allah kara masa yadda annahu na'atahu sallallahu alaihi wa sallama ya sufanta manzon Allah da ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lam yakun bil mudahhami wala bil mukalsami manzan Allah bai kasance al mutahham in an ce al mutahham shine kasiru saman mutum mai kiba wato manzan Allah ba mutum ne wato kitimurmur mai kiba haka ba sallallahu alaihi wasallama wala bil mukalsami manzan Allah ba mutum ne mai takunannen fiska ka gana ma ya cika fiskan mutum ya tattare ba sallallahu alaihi wasallam shine lam yakun bil mudahhami sallallahu alaihi wasallama batnuhu wa sadruhu sawa da cikin manzon Allah da kirjin manzon Allah daidai ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dago ba domin alaman katan ciki alama ne na masu kwadayi kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dago ya fice ba shine batnuhu sadruhu wa batnuhu sawa da cikin manzon Allah da kirjin manzon Allah daidai ne yasa suke ce masa khamisal batni mai dan kwararren ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kuma suke ce manzon Allah rashiq al-qaddi in an tare shi kalkaddi wato kaman mashi sallallahu alaihi wasallam mai daidaitaccen tsayuwa mu'tadilal qawa'il wal qamat da gabobin manzon Allah da tsayawansa a daidaice ke sallallahu alaihi wasallam to shine wannan kenan laysa bil mudah bil mudahani wala bil mukassam shi annabi ba mai katin ciki bane ba kuma mai takunan nan fiska bane wa kana fi wajhihi tadwirun a fiskan manzon Allah akwai tadwirun wato akwai cycle tadwiri kenan ma'anan tadwir صلى الله عليه وسلم بل في وجهه تدوير قليل أتذكر من زان الله أطيك ويا وأنك كان صلى الله عليه وسلم نعم يتي وال والمطاحم معنى المطاحم الكثير الثمن متم يوم واتو إبادة تسعة أجتنزا والمكلسم معنى المدور الوجه أي لم يكن شديد تدوير الوجه وتسعة النبي واتو تكري وانسن صلى الله عليه وسلم لكي وين باويمي يوم بني أنديديني صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيل الكدين من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء من زببا كما توني كما تم من زن الله أصيل والكد الأصيل معنى الكد الأصيل أقول ما لما لا ربتي هو ما فيه استطالة shine fiskan da akwai tsawo a cikinsa ma'ana fiskan manzon Allah ba gajere bane sallallahu alaihi wasallam ma fihi istitala akwai tsawo kuma sa'annan ghaira ghairu murtafi'il wajnati in an ce alwajina in an ce alwajhu fiska baki daya in an ce alkaddu kuma to nan da nan in an ce alwajina to nan da nan in an ce aljam'atu nan kenan in an ce alzikiru nan asidigu nan fiska kenan part of fiska kenan to in an ce ghaira murtafi'il wajnataini nan din manzo Allah kuma a cikin sa sallallahu alaihi wasallama ba sa da tudu sallallahu alaihi wasallama wa akhraj al-bukhari an ka'b ibn malik an tada hadisi daga imam al-bukhari daga ka'b ibn malik قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ألا يكفنجي إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر من زن ألا إن يمرمشي استنار وجهه في السماء كيكا حتى كأنه قطعة قمر كي كاتي ونينك وتاني شيني وأشنب سجر إن تبتنا ينجلي كحد جمام أو كالبرك يلمع صلى الله عليه وسلم وكنا نعرف ذلك منه yace mun kasance mun san haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qalat aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin aisha Allah kara mata yadda take cewa idza surra tabarraka tabruku asariru wajhihi in annabi yayi murmushi wato tattaron goshi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bude da ka ga wani na da kiba da ga goshin sanan yayi layi layi haka to manzo Allah in yayi murmushi to wannan fe wato fiskan za ta bude sallallahu alaihi wa sallama wa ka annahu qit'atu qamari kai da ka ce wani yanki ne na wata a fiskan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama وفي حديث جبير بن مطعم عند الطبراني يتي التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن ألا يا جويو زوا غريمو بوجه مثل شقة القمر دوني فسكا إرن آج وتا دائما شي إرن وين من زن ألا كان رسول الله إذا التفت التفت جميعا من زن أن جويا يكن جويا نبا كتبا ويكن جويا دويا سبني آآ يكن جويا كتو كم تسا إن رسول الله يكن جويا to yace iltafata ilaina rasulullahi biwajhi manzon Allah ya juyo mana da wata irin fiska misli shiqqatil qamar kaman tsajin wata gida biyu in an raba ma'ana gefen fiskan ma'aiki kenan alaihi salatu wassalam fa hadha mahmulun ala sifatihi inda intifati yace dama wannan shine fiskan ma'aiki gurin jiyawa manzon Allah bai jiyawa bi mujarrad alwajhi bal yaltafitu jami'an sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama وعن أبي بكر الصديق وكعب بن مالك an rawaita hadisi daga gurin abubakar siddiqi daga abu ibn malik yace kana wasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annahu daratu qamari iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman da'iran wata ne rawal bayhaqi an abi ishaq al-hamdani an imra'atin min hamdan qalat hajjtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam tace nayi aikin hajji tare da manzon Allah فقلت لها شبهيه سنتي كمن كان من منزان الله قالت كالقمر ليلة البدر كي تاتي وتاني درون غوما شاهد إن أنت ليلة البدر حين شاؤك شاهد شاجر أيام الغر من الشهر كنا هو وتا سوني وتو كان حتى وتا لم أرى قبله ولا بعده مثله كافٍ من زعل الله كبار من زعل الله صلى الله عليه وسلم وتقبل إذن سبا صلى الله عليه وسلم روى الدارمي وغيره عن أبي أبيدة قال قلت للربيع بنت معيذ بنت مؤوذ سفيلي رسول الله نسي كسفا كان من زن الله قالت تسي لو رأوته لو رأيته دا كاغا من زن الله قلت الشمس طالعة ذاك والله راناني كتتو صلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له سد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت متى كسفا كامن من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي كان أبيدا النبي فريني أما فرين من زان الله بائر نفر على متاني بني صلى الله عليه وسلم أبيدا فريني أما فرين من زان الله النبي في زمان أزهار أزهار اللون إن أنت الأزهار على ربتي إن أكن زهرة فريقه أكن سي وأنا فاطمة زهراء daga kalman azharu ne aka samo azharu aka samo zahra'u kaman daga adaju aka samo da aja'u aka samo da ajatu yawa to manzalan shi azhar in an ce azharu ya saba da fari yanzu in kace fari yanda muke gani da ga akwai wani yalo ne kamar mutanen China farin su da ga su sun kai da ga an ce wani yalo ne kamar fari irin na zabiya to wannan fari kau akwai farare kamar irin mutanen Germany mutanen Argentina turawa kenan na kara akwai kuma wanda suke kamar jajaye irin mutanen India mutanen Pakistan irin mutanen Bangladesh kashmir duk wannan jajayen mutane ne to kaga akwai farare akwai jajaye akwai yalo to duk kalan manzon Allah ya saba da wa'ilan kalolin eh sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah azhar in an ce azhar sallallahu alaihi wasallama wato min safa'il fiddati abyadu annabi ya fi farin azurfa fitowar farin haskensa shi azhar ne ma'ana ba fari bane fau sallallahu alaihi wasallama ba ja bane dau kawai da aka ganshi ne sallallahu alaihi wasallama qaura sallallahu alaihi wasallam abyada nisa fa fi dat abyad to shine ma'anan abyada kenan malihan wajhi mai kyakkyawan fiska sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi abi halata yatala'ala wajhuhu tala'alu al-qamari laylat al-badr a hadisin abi lalata fiskan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana haskawa kaman haskawan dare kaman haskawan wata daren goma sha hudu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil iktisar fiskan da duk wanda ya ga wannan fiskan babu shi babu shakawa har abada sallallahu alaihi wasallama ummi abadin tana sufanta maka wannan fiska na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ma'aiki ya zo da sahabbansa da su ya da zango a gidanta to sai ake tana hango ma'aiki alaihi salamu tun daga nesa tana ganin wani bako yana shigowa zuwa ga cikin gidanta wanda dama ba ta taba ganin wani fiska ne haske irin wannan fiskan ba sai tana sifanta manzan Allah bayan ma'aiki ya tafi kenan sai take sifanta tun zuwa manzan Allah tana cewa ajmalihim wa ahlahum min ba'idin daga nesa kyakkyawa kuma yana haske wa anwarihim sallallahu alaihi wasallama yasa ake ce manzon Allah daga cikin kofinsa anwaral mutajarridi duk gurin da a jikin manzon Allah tufafi bai lulluɓa gurin ba to haske zaka gani inda tufafi shine ma'anan anwaral mutajarridi mutajarrid in an ce al mutajarrid ma'ana tsiraitaccen guri duk gurin da a jikin ma'aikaci tufafi bai rufe wannan gurin ba daga hannun manzon Allah nan gurin kafai wal wadki wal rukbataini والقدمين والكعبين تو ذاك زما انوار المتجرد كان حتى ذاك اللي سوى لي ابو صلى الله عليه وسلم واما بصره صلى الله عليه وسلم اما ايدو من زان الله صلى الله عليه وسلم yanzu kuma an dawo da amana bayanin yayi idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda shi ce mana wa azharu launin ajajul aini tazdari bi aini mahan indal kamilati tarta'u وأنجل عين أعجب الشكر واسع جدير رسول الله والخلق أوسع صلى الله عليه وسلم بأجي أنت أمي يا رسول الله سبحان إذا من زال أنا فرقوتنا شيني أد أد شيني وأد شيني وأد أد أد أد الأين تزدري شو أنت إذا من زال أد أجلي تزدري بأين المها إذا الكبيرة ترتعو إن أنت المها إذا يواتو بكر الواحد ثاني ينداد فلا ربا ومن عادة العرب تشبيع الجميل ببكر الوحش في تمالي in mutum mai kyau ne da gaji suna sufanta maka sai ce kai wane yana da kyakkyawan ido kaman saniyar daji ko kuma kaman su ce maka karri'imi wato kaman yar barewa kenan shine arri'imi a gurin larabawa waladu sadiyati ko kuma wato sukan ce maka arrasha'il alma to sai shehu yake ce wato kyawun idon manzon Allah tanzari bi ainil maha ta fi karfin idon wannan saniyan dajin wanda saniyan dajin ingal kamilati tarta'u wanda take kiwo a cikin shinge in ka hange ta idan da zaka fara hanga to kyawun idan manzon Allah ya walakantar da wannan kyawu wa anjalu ainin sanan manzon Allah anjalal ainin ne shi yasa san idan manzon Allah uku ne ad'adu ad'adul ainaini sallallahu alaihi wasallama kuma sa'annan anjalal ainaini ne yanka yankan idan manzon Allah ya zo har nan sallallahu alaihi wasallama ya sauka haka kuma ya sauka haka sallallahu alaihi wasallam shine anjala kenan kuma sa'an nan ashkala sallallahu alaihi wasallama in an ce ashkala shine wannan kala din da yake cikin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to faqad wasafahu Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz Allah ya sifanta mana idon manzon Allah a cikin alqur'ani me yake ma zagal basaru wa ma daga idan manzon Allah ma zaga ma'ana ma mala bai karkace ba wa ma daga kuma sa'an nan bai yi dagawa ba wannan aya a cikin suratul najm ne shine shi yake ce maka eh fa suratu wan najm wa tawaffani taral mustafa batnan wa zaharan wa tasfaran bi sirrin min asrar al ilahi mukattani shehu yace ka je ka karanta suratu wan najm a cikin nan taral mustafa zaharan wa badanan a cikin suran zaka ga annabi a zahiri da bani wa tasfaran bi sirrin min asrar al ilahi mukattani kuma ka raboto domin sirri daga cikin sirrorin Allah boyayyu shine wa suratu wan najmi tulwan wa tafaqqu in gishu yace kaga zuran wan najmin nan ka karanta ta kuma ka fahimce ta to ma za gal basarun nan idan manzo Allah ma za ga be karkace ba ma malake nan wa ma daga sa annan bai dagawa ba wato annan lokacin da aka ce wato fa kana qaba qausain au adna kenan lokacin da aka je wannan matakin to hakkan tajallin Allah a wannan lokacin da fi karfin idon manzon Allah ba eh bai fi karfin idon manzon Allah ba ga inda ya fi karfi da manzan Allah da annabi ba zai iya kallon wannan hasken ba to amma manzan Allah huwa allazi yastati'u bi bashariyatihi an yata'arrada lil anwari ilahiyya shi kadai ne da bashariyar sai dai iya fuskantar hasken ubangiji duk girman hasken nan amma ka duba dutse falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karramu tataika ka gagara dauka to amma saboda karfi na ruhaniyan manzan Allah shine wato yake iya ta'arrudi wa hasken Allah to shine ma zagal basar wa ma daga lokacin da ma'ana lokacin da Allah ya tajalli wa manzon Allah na ra'a rabbahu haqqan bi'ain wa suratin wa kulli siwa hadha wa ra'a wa ra'i to idan manzon Allah ma zaga wa ma daga sallallahu alaihi wasallama to kajin da Allah ke faɗa mana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام البيهقي روى حديث عن عائشة أم المؤمنين الله كرمت يداتك cewa. كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء من زن الله كان يا كسنتي يرى ينا جميل في الظلمة واتو بالليل در در في الظلمة تكنده دري كما يرى بالنهار في الضوء كمن يندي جني كرانا دهت كرانا أي إتهت كرانا دهت كرانا ما بانت حتى من زن الله كله أي شنو قندارين حتى shi sirajan munira ne sallallahu alaihi wasallama shine nuru samawati wal ardi shine munawwiruha sallallahu alaihi wasallama wa min nurihi nurul buduri tafarra'a shi yake faɗa mana daga hasken ma'aiki ne aka samarwa hasken rana da wuta sallallahu alaihi wasallama shi sa aka ce ba a gani inuwan ma'aiki a doran ƙasa saboda shi gundarin haske ne daman sai rana da wuta sun haske dan adam ake ganin inuwa to shi ma'aiki ba sa haska shi sai dai haska su sallallahu alaihi wasallam wa nabi hurairata annahu sallallahu alaihi wasallama qala hal tarawna qiblati ha huna manzo Allah ana cikin sallah ne a sauke juye ce wata habbansa na sawun gaba hal tarawna qiblati ha huna shin kuna ganin ka'aba daga nan kuna ganin alqibla na daga nan fa wallahi ma yakfa alayya ruku'akum ruku'ukum wala sujudukum manzon Allah yake wallahi da ruku'in ku da sujjadan ku babu abun da yake buya mun ina ganin ku ina ganin ku ta bayana da ku komai da kuke sallallahu alaihi wasallam inni la arakum min wara'i zahari ina ganin ku ta bayan bayana ba sai nayi waiwai da ijma'i ku ina ganin komai sallallahu alaihi wasallama yasa kawai idan ma'aiki ya juya to ba ya juya domin ya ga abin da ke ba bane kawai ya juya ne domin ka kara masa kamala da kyau kawai amma duk abin da in ya juya din zai gani in bai juya ba ma zai gani sallallahu alaihi wasallama رواه البخاري ومسلم وعند مسلم من رواية أنس أنه صلى الله عليه وسلم الرويت دق مسلم دق رواية أنس سوى من ذا الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ياتي يا أيها الناس إني إمامكم يا متانيني لإمامكم فلا تسبقوني بالركوع ما زال شكركم كركوا الرجايين دليل الركوع domin a sallah akwai mutane uku akwai yayan liman kamar yadda malamanmu na fiƙi suke faɗa mana akwai ta'al liman akwai kuma ƙanin liman shi yayan liman shine man yasbiqul imama fi ato adai arkani salat wanda yake rigaya liman gurin yin rukunan sallah kafin liman yayi ruku'u shayi ruku'u wannan yayan liman kenan to bai da sallah sa'annan akwai ta'al liman wanda suke yin sallah tare da liman yi sujjada tare su dago tare yi ruku'u tare shi komai tare wannan shine ta'al liman sa'annan akwai ƙanin liman wanda shine allazi yu'addi wato arkana salati ba'da ada'i imami wannan na jiran sai liman yayi sai biyo bayan liman wannan shine kanin liman kenan to wannan shine mai sallah dama an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an saka liman ne domin kun koyi da shi to manzo Allah ya ce inni imamukum ni ne fa limamu inji manzon Allah fala tasbiquni bi ruku'i wa sujudi kar ku rigaye ni gurin ruku'i gurin sujada ku bari sai na yi kuyi fa inni arakum min amani wa min talfi ina ganin ku ta gabana da ta bayana sallallahu alaihi wasallama وعن مجاهد في قوله تعالى مجاهد يتي فقات كمفن الله ديك يتيوا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يا رسول الله الذي يراك الله نن ديك يغنينك حين تقوم لوكتين da kake taji dama anta ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا to sai kasance Allah ce to allazi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi kake kiyamul layli nan ya rasulullahi sa'annan wa taqallubaka fi sajidina da jujjuyawanka cikin zatso na masu sujjada to kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yara man khalfahu min as-sufufi kama yara man bayna yadayhi yana ganin sahun da yake bayansa kamar yadda yake ganin abin da yake gabansa wa zakara al-qadi iyad fi shifa al-qadi iyad ya ambata fi littafin an-nas ash-shifa bi tarikh huquq al-mustafa annahu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah saboda gani irin na idon manzan Allah da ba a taba ganin mai kaifin gani irin manzan Allah ba to hasken ne ga hasken Allah kan to menene ma ba zai gani ba yace annahu yara fi surayya wannan najmu surayya din nan tauraro da ake cewa surayya wanda manzan Allah yake cewa idza dala surayya idan tauraron surayya ta shigo lokacin mazara to manoma da su yi murna saboda wannan shekaran da a samu ruwa da a samu wadata babu fari wanda malaman falaki suna iya ganin ta ko kuma suna iya lissafin ta a dandalmin kasa da amma surayya din nan mu a iya idan mu iya idrakin da zamu kai tauraro ne ga tanan don kudalliya guda daya amma irin haddi na idrakin gani na manzon Allah ya rafi surayya ahada akara na jama'a annabi taurari goma sha ɗaya yake gani a cikin wannan tauraron wa inda suhaili isnai ashara ma a gurin imam suhaili ma yace annabi wannan tauraron da kuke gani irin kaifin gani na manzon Allah taurari guda goma sha biyu ne a dunkula wannan gurin ma'aiki shi kadai yake iya ganin wannan tauraron sallallahu alaihi wasallama wa fi hadith ibn abi halata a cikin hadisin abi halaka yace izal safata safata jami'an annabi in zai juya yakan juya ne baki daya kafi da tsarfi sa'annan manzan Allah idan sa wato khabdu tsarfi ne wannan baitin da shi yake faɗa mana cikin abarkun barana wal marabi ya take nema malaman diwani khafidu tsarfi sakitun fahwa yaqta uko wa huwa lil ardi galiban sahaban wal malaikatu tadfa'u khafidu tsarfi manzo Allah an ce kabdu karfi ma'ana manzo Allah bayan ya kasance anjalal ainaini kuma ashkalal ainaini ajaja ga su idanun manzon Allah manya manya ne sallallahu alaihi wasallam annabi bai da kananan ido manya manya ne kyakkyawa ne sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi baya gwala idanunsa annabi bayan ganan wato sha'ari huruful atfani gashin idan giran manzon Allah suna nan wato a jejjere ɗaya bayan ɗaya ba su zama muqtarinina suna haɗa ba amma manzon Allah duk da haka kafdu ƙarfi ne annabi idan sa ƙasa ƙasa haka da kake gani annabi yake kallo shine kafdu ƙarfi kenan sallallahu alaihi wasallama kafdu ƙarfi kenan ma'ana manzon Allah baya kurawa idanu sallallahu alaihi wasallama annabi annabi kawai yakan kalli abu ne bi ƙarfi ainihi yake nazruhu sallallahu alaihi wasallama ila al-ardi atwalu min nazrihi ila as-sama'i kallon manzon Allah zuwa ƙasa ya fi fiye da kallon manzan Allah zuwa sama ma'ana manzan Allah bai cika daga ido domin yawan kallon sama haka mutum ya daga ido yana kallo har kawai alama ne kawai yana kawai baya nutse amma an nazuru ila al-ardi ajma'u lil fikrat mutum ga yana kallon ƙasa ya fi tara tunani ya fi nuna tafakkuri to manzan Allah nazuru ila al-ardi atwalu min nazrihi ila samai kallon annabi zuwa ga ƙasa ya fi kallon sa zuwa ga sama wa yanzuru lahazan wa huwa lil ardi galiban shi wace annabi yana kallo lahazan da gefen idanunsa dan cif annabi yake kalla amma hakan ma wa huwa lil ardi galiban ne fa hakan ma annabi ya bi kallon kasa sallallahu alaihi wa sallama yace jullu nazrihi al mulahaza mafi yawancin kallon manzon Allah to mulahaza ne ma ma'anar mulahaza wa hiya mufa'ala in an ce mulahaza mufa'ala a gurin malaman wato a gurin malaman tasrifi al mulahazatu ala wazn al mufa'ala المفاعلة وهي اللحظ وهي النظر بشق العين كلن أبو رجيفا إدانو شيسا والله إن دام أبك نبي أمان ذا الله متون كوي يجي الله في ياسوكا صلى الله عليه وسلم متون كوي يجي الله في ياسوكا سبيدا كوي جيجي دولة كوي كبرجيشي سبيدا يندك أبك نبي أمان ذا الله yaga kana tafiya kana kokarin kwaikwayon manzan Allah ko da bai san manzan Allah haka yake tafiyan ba ba amma kana yi kai domin ka kwaikwayi manzan Allah in ka zo ka sha ruwa ka tuna manzon Allah baya shan ruwa a tsaye manzon Allah zo ne ke shan ruwa ka sha ka tuna manzon Allah in ya zo wucewa gurin jama'a yakan mutu sallama afshu salama bainakum in ka zo gurin jama'a ka mutu sallama ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bda'u bis salami man lakiyahu kai wallahi in ka dabbaka wannan sai ka zama duk kauni tana son ka saboda ma akidi ta jalli a jikin ka sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah wato wa uwan nazru bi shiqqil ayni allazi yalistiduga shine yana in an ce asidibu shine nan shine nan wato manzo Allah ne kallo yake kallo ne da gefen nan in annabi zai kallo wannan bakin idanun manzo Allah akan ga ya juya da wannan ne kawai annabi ya kalla abin da gefen idan kawai yana kalla kuma shikenan ba zai kara kalla wannan abun ba sallallahu alaihi wasallam ad'ada kenan sallallahu alaihi wasallam bi shikil aini shine allazi yalsibika kenan wa an ali radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama azimal ainaini manzo Allah na da manya manyan idanu a hadabal ashfari kuma sa'an nan in an ce al-ashfar shi ne shi ce mana a cikin nan azajju wa aqna wajhu taha mudawwarun azajjul hawaji shine ma'anan wannan azajjul hawaji yana da cikakkun gashin jira sallallahu alaihi wasallama bayan da cikakkun gashin jira sa'an nan a hadabal ashfari in an ce al-ashfar shine wato sha'ari huruful ajfani gashin nan da yake kan fata domin gashi biyu ne anan akwai wato wannan shi ne suke ce masa wato gashin gira akwai wannan gashin idanu to gashin giran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine azajjul hawajib ma'ana an ce azajjul hawajibi muqawwisul hawajib sun yi baka sallallahu alaihi wasallam ba irin nawo bane kawai a tsaye haka a wato gashin giran manzan Allah azajjul sun tawo haka sun lankwashe anan sun yi kaman adda sun yi baka sa'annan nan ma sun zo sun lankwashe sun haɗe sun haɗe ta tsakiya da ƙananan gashi anan sallallahu alaihi wa sallama sai Allah shin ki karan hanci a tsakiya shine ma nan azajjul hawaji kuma sa'annan gashin suna mummurɗale ka anna haqu dubanun min fiddati kamar wani wato damkin azurfa ne suna tsatsaye sallallahu alaihi wa sallama to wannan kenan shine azajjul hawaji a hadabul ashari kuma shine gashin nan da na sama da na ƙasa bayan Allah ya sanya wannan zinariya idan ya sanya mata wannan kwanson sai Allah ya ɗibo waɗannan gashin suna nan wato mutawatiratun a jajjere ghaira muqtarinina gashin idanun manzo Allah ba wata wanda ta haɗi da wata kowa tana zaman gashin kanta ne shine ma'anan ahdab al ashraf ashfari mushrabul aini bi umratin idan manzan Allah an shata da wani ja kamar yadda ya zama cewa wato wato bayadul hadaqati wa sawadiha bakin ciki baki kirin fari ciki fari sol to a karkashin wannan farin sai aka samu mashrubin bi umrati wani ja da aka murza shi kamar azurfa ya shata a kasan idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ba a ganin wannan jan ya bayyana idon manzan Allah sai lokacin da manzan Allah ya shiga halin fushi an taba Allah waya ta dabuli maula ila alhaq yarji'u kenan to sai aga wannan gashin gira sai aga wannan jan idanun annabi ta kada sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu al-baihaqi wa an jabir bin sumrata yana daga cikin sahabban da suka rawaita hadisan son manzon Allah jabir bin sumrata yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dali al-fanni annabi yana da yankan fatan baki ne girma saboda ana sifanta mutum mai karamin baki da wato sifan wato sifan muni larabawa a gurin mutum mai baki mai babban yankan baki to kyakkyawan mutum ne shine ma'anan dali alfanni sallallahu alaihi wa sallama yankan bakin manzo Allah na da girma sa'annan ashkal al-ainaini manzo Allah yana da wato idan sa akwai kala a ciki sallallahu alaihi wa sallama shine wannan layin da muka ambata din kenan sa'annan manqusal qadamaini kafafuwan manzon Allah wato yana da qalilu lahmi mu'akkirul qadami yana da karancin naman jujjuniyan kafa dun duniyar manzo Allah ba za ganta tana da faɗi fata ta ba a'a annabi yana nan manhusal baqibi kenan shine manhusal kadamaini sallallahu alaihi wa sallama wa shine rawahu muslim wa shakalatu ma'anan wannan ashkal al-ainaini nan al-umratu takunu fi bayad al-aini janda yake cikin farin idon ma'aiki wa huwa mahmudun mahbubun wannan abu ne abun godewa abun so wa amma shuhlatu fa innaha umratun fi sawadiha aqida manzo Allah akwai abu guda biyu akwai ash-shaklatu akwai kuma ash-shuhlatu ashaklatu shine wannan jan da yake cikin farin sa'annan a cikin zaiban idon manzon Allah bakin kenan akwai abin da ake ce masa ashuhula baki in ya hadu da ja sai kaga ya canja ya bada wani kalan zaiba sallallahu alaihi wasallam makuri alaihi salatu wa salam shine ashuhula umratun fi sawadiha wa an turmuzi fi hadithin an ali radiyallahu anhu qala annahu na'ata rasulullah ya sifanta mana in an ce na'ata ma'ana wa safa النعت على رب سينا الصفة كانت النعت والمنعوت معنى الصفة والموصوف تو نعت معنا وصفة شيني نعت رسول الله يا صفا تامنا من زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي من كان في وجهه تدوير من زن الله عتسنا سعفيك ويا أبيد مشرب من زن الله فريني أما فرين سبائل نصورا فراري با ad ajal ainaini ahdabat asfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idanuwansa wato dara dara ne kuma sa'an nan ahdabal ashfari wato gashin giran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa wa hiya sha'arul ayn kenan wa indahu aidan an ali kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama aswad al hadaqati annabi yana da bakin cikin idanun sannan baki irin ne kuma sa'an nan ahdabal ashfari yana da gashin gira a wannan riwayan kenan wa an ali radiyallahu anhu qala بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن yace manzon Allah ya tura ni zuwa Yaman fara'ani habarun min ahbari yahudi sai wani fada daga cikin fada na yahudawa ya gani ya gani fa qala sai ce sif abal qasim ka sifanta min manzon Allah abal qasim fa qultu laysa bit tawil al ba'in wala bil qasil al haditha yace manzon Allah laysa bit tawil al ba'in wato ba dogo bane zololo wala bil qasir الحديث معناه ولا بالكثير المتردد النبي با gajere bane da kushashe shine shehu yake ce mana wa ghairu mushazzab in an ce al mushazzab wato ba dogo ba gajere ba sallallahu alaihi wasallam wannan sun al mushazzab haka take dauka kenan sallallahu alaihi wasallam wannan kenan wa qala ali thumma sakattu sai nay shu fa qala al habr sai wannan fadan yace mu wa ma za kulta haza ma ya haduruni ni ba baka faɗa abin da yazo kokolwa na ba har yanzu قال الجبر في عينيه حمرة أئذا من زان الله أفيدا سأنا حسن اللهية من زان الله ينا لك شاوان جيم ولهيته كف كينا وصدر موسع صلى الله عليه وسلم ثم قال علي هذه والله صفته علي والله وأن صفة من زان الله لي قال الحبر يتيتو فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ناسامو wannan sufofin ne a cikin wato in an ce sifir shine takardu na kakanni na da iyayena وأن أشهد أنه نبي وأنه رسول الله ناشد شيء النبي نه كما شيء من زن الله نه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة زواج متعني باكي ده da wannan mai magana akan wato gani ido na manzan Allah karatu mu na gaba mun tsaya a daidai da mu tashi san ubu sharif jin manzan Allah yayi jin ma'aiki alaihi salatu wasallam yake haka da mu ta bayanin gabobin manzan Allah daki daki daki sallallahu alaihi wasallama fasallallahu wa sallim على سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين